أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ‘yan uwa masu saurin mu na kusa da na nesa ina muku sallama irin ta addinin musulunci ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na fassarar littafin tafsiratul anam fi anna al-ilma huwa al-imam na maulana shaq ibrahim yas radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wanda muna na a cikin wannan fasali na al-faslul awwalu fi nubzatin min fadilatil ulama'i wa talabatil ilmi a cikin wannan fasali ne muke wanda mun yi karatu halka guda biyu ciki wanda a yau shine gaba halkan mu ita ce halkan mu ta goma amma a cikin wannan fasalin mun yi halka guda biyu ciki wanda mun ji irin yadda shehu ya kawo ainihin ayoyi waɗanda suke tabbatar da watan daraja da ɗaukaka kuma ta ilimi da kuma su malaman kuma a halkan mu ta biyu mun ji hadisai waɗanda ya kawo wanda al'imam fakhruddin raziri ya kawo a cikin tafsirin sa a daidai ainihi tafsirin ayar da Allah madaukin sarki ke faɗa cewa wa allama adam al-asma'a kullaha a nan wajen ne wurin tafsirin wannan aya shehu ya dauko mana wannan bayanai kuma har yanzu muna cikin su waɗannan bayanan da shi fakhrul razi din ya kawo a yau ma za mu dora ne inda muka tsaya wanda a wancan halka mun ji hadisai masu magana akan fadala ta malamai da ilimi din da kanshi amma a yanzu za mu tashi akan abubuwan da an ka ruwaito daga ainihin shugabanni magabata shine yake cewa wa ammal yake cewa wa ammal atharu amma abubuwan da aka ruwaito daga shugabanni tun daga irin tabi'ai kenan zuwa ga sauran waɗanda suke na ƙasa da su shine sai yake cewa famin wujuhin to shi ma daga fuskoki ne da yawa ma'ana an samo su ba ɗaya ba ba biyu ba sai ce yana daga cikin abin da aka samu daga Yesu cewa al'alimu malami ar'afu bit talmizi shine mafi tausayi ga almajiri min al'abi bisa ga uba namiji wal ummi da uwa mace wai ma'ana shi malami ya fi uwaye tausan ɗansu saboda ka irin tausayin da malami yake wa ɗalibin shi to iyayen wannan ɗalibin nan ba su yi uban shiya ba su waɗan nasu shiya sai ya ce abinda a dalili ga dalilin nan zai faɗi wanda ya sa ya ce shi malami watan ya fi tausayin wannan ɗalibin nashi fiye da iyayen shi sai ya ce li'annal aba'a domin iyaye maza wal ummahati da iyaye mata yahfazunahu suna kiyaye shi dan nasu ne min narid duniya daga wata duniya ma'ana wahalar duniya wa afatiha da kuma cututtukanta ma'ana abubuwan da take iya wa mutum da cutarwa to kawai na duniya irin su haka da su iyayen kullum abin da aka kallon su kar wani abu ya same dan su mara kyau kar wani abu ya same shi gashi nan dai daban-daban to wannan shine abin da su iyaye maza da mata suke ga yayan su to sai ce amma su kuma wal ulama'u malamai su kuma yahfazunahu suna kiyaye dan nasu ne tun suna kiyaye dalibin nasu ne su malamai din shine yahfazunahu suna kiyaye shi shi dalibin nasu min naril akhirati daga wutar lahira wa shada'idiha da kuma tsananci tsanancanta saboda haka su iyaye suna kare dan su ne daga wahalar duniya wutar duniya su kuma malamai suna kiyaye dalibin ne daga wutar lahira da kuma tsananci tsanancin da a cikin ta na wahalhalu kaga shi kenan ka kusan wanda yake tausayinka ka karka fada ga wuta ta lahira wadda ita ce azaba ta har abada ta dindindin wadda ba ta karewa ai kaga duk wanda yake da irin wannan ya kare ka daga haka lalle wannan shine babba shine mafi tausayi gare ka bisa ga kowa sannan a sai ce kila ibn mas'udin an ce ga abdullahi dan mas'ud an ce ma abdullahi ibn mas'udin kayfa wajadta hadha al-ilma wai ta yaya ka samu wannan ilimi ma'ana ilimin da ya samu ta yaya ya same shi kala sai abdullahi bin mas'udin ya ce na samu ilimin nan ne bi lisanin sa'ulin da halshi mai yawan tambaya wa qalbin aqulin da zuciya mai yawan hankali wadda duk abin da an ka faɗa zan kwantar da hankali da natsuwa zuciyata za ta kiyaye wannan abu to ya ce da haka ni samu wannan ilimi in ji abdullahi bin mas'udin wato ya zama kenan ɗalibi mai tambaya ne ga abun da bai sani ba kuma ya zama tambayar da za a yi ɗin zai yi ta ne ko can da niyyar fahimta da kyakkyawar manufa kar mutum yana ɗalibi amma ya rika yama malamin shi tambaya da niyyar wai don ya ƙure shi ne ko don ya jiya mi zai iya cewa to wannan ya kai haka nan ba a samu abin da ake bukata ga ɗalibi ba saboda haka abin da ake so ya zama tsakanin shi da Allah cikin zuciyar shi ko da yake tambaya ga malamin nashi yana so ne ya ji wannan abun don ya fahimta ya karu da wannan abun ya je ya aiki da shi ya to da irin wannan tambaya din to ita ake bukata sannan kuma an kama mutum amsa din kuma ya zama ya rike abin da an ka bashi amsa din da kyakkya da rikewa mai kyau sannan ya ce kala ba azuhum sashin su malamai sun ce sal kai tambaya mas'alatul humqa irin tambayar wawa amma wahfaz ka kiyaye hibzal akiyasi irin kiyayewan masu hankali wai in za ka yin tambaya ka yi tambaya ga ta nan in wani ji ta sai ya ji kamar kayi wauta kamar kayi wawanci kai kai yanzu abu kaza baka san abu kaza ba ka kalli wannan a'a komi abun yake ba wani abu ba wanda kana ganin su mutane in kai wannan tambaya har dariya za su yi maka ba ruwan ka kyale su yi wannan tambayar ana ganin ka kamar wani wawa ne baka sani ba to shikenan kai kuma yanka haka nan to ka karbi wannan amsar da za a baka din watan da da da watan da hankali irin na masu wayo da hankali din ka fahimta to shine ma'ana sal ka yi tambaya mas'alatul muqa irin tambayar wawaye amma ya zama don da ne fahimta an fahimta yawa sannan wahfaz ka kiyaye hibzal akayasi irin kiyayewa ta masu wayo da hankali sannan sai ya ce an samu daga mus'ab ibn zubair qala yace libnihi ga dan shi mus'ab ibn zubair din yace ya bunayya kai dana ta'allamil ilma ka koyi ilimi fa in kana laka malun in dukiya ta kasance gare ka kana al'ilmu laka jamalan sai ilimin ya zamo ado gare ka wato ma'ana shine ka koyi ilimi idan ya zama kana da wadata ta dukiya kuma sai ga ka da ilimi sai abin ya zama ado gare ka don abin sha'awa ne da burgewa ne a ga mutum mawadaci mai kuɗi kuma gashi da ilimi kuma wannan abin ba sha'awa ne da burgewa kwarai da gaske to shi yasa ce idan watan ka samu haka to sai ilimi ya zamo a watan ado gare ka idan ya zama watan kayi ilimi din kuma ga ka da wadata sai ce amma wa illam ya kulla kamalun in dukiya bata zamo gare ka ba kana al ilmu laka malan shi ilimin sai ya zama matsayin dukiya gare ka ma'ana shi ne sai kaga ka da alfarma da mutunci da kima ga idon jama'a kamar yanda ake kallon mawadata kai fiye ma da yanda ake kallon masu kuɗi domin ai da yawa don mai kudin da bai da taimako bai da tausayawa bai da duk wani abu da yake yi ga na ƙasa gare shi ai kaga duk wani malami ya fi shi kima da daraja so dubu ma saboda shi wannan malamin zai faɗa yanzu a ji kuma a aikata abin da ya ce din amma wancan ba za a saurare shi ba to shi yasa ya ce to idan ba ka da kuɗi to kana kana da ilimi laka malam sai ilimi ya zama dukiya gare ka wato shine zaka samu wadatar zuci da natsuwa da kwanciyar hankali kuma yan Allah su kuma sai kawo ma duke ma kuma ta zahirin ya hada maka duk wannan karamin aiki ne ma zalika Allah bi aziz to muna fatan Allah ya muna haka alfara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yace qala ali ibn abi talib sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu ya fada yake cewa la khaira babu alkhairi fi sumti a cikin yin shiru anil ilmi dangane da ilimi kama la khaira kamar yanda babu alkhairi fil kalami a cikin yin magana anil jahal daga jahilci wai ma'ana mutumin duk da yake da ilimi to ya kame baki ne ya shiru ne bai cewa komi to wannan babu alkhairi a ciki a'a ya bude baki ne mana shi ma ya faɗi wani abu saboda duk sanda zai magana da wuya ya yi magana a yi ta a ƙare ba tare da ya faɗi wani abu wanda za a ƙaru da shi na ilimi ba ko wanda za a amfana ga mutane ba da wuya to da uwa uwa balle ma ga kada ilimi malmakin ka fito ka ci gaba da karantarwa ga al'umma domin a fahimci addini da sauran al'amura ne wa da kullun to kuma sai kai shiru ɗinka gumba amma san da kai ba kwata-kwata balle ma mutane har su san kana da ilimin balle ma har su karu da kai ya to kai kokari muna sai ka rika yin magana a cikin sha'ani na ilimi amma dai dai gurgudo bakin abin da ka sani an fahimta ba dole sai ka kallafa maka kanka abin da baka sani ba kuma sai dai abin da ya gangaro na kuskure to wannan kam shi wannan ba wani abin nan ne wanda kamar yadda na sha faɗa dawa shi ma kuskure shi yana gangarowa da yawa ma bakinka ba abin da ka te ka faɗi ba ne amma sai harshen ka ya faɗi wannan abin kuma sai ya zama kwata-kwata baka ma kula da ka faɗi abin ba har ka ƙare karatun ka gaba ɗaya baka san ma ka faɗi wata kalmar da ba ita ka so ka faɗa ba amma dai wani lokaci shi mai saurare wanda adda fahimta kuma yana bin ka da kyakkyawar manufa to in kai irin wannan tuntuɓin wanda ba da gangan kai ba yana ganewa yana gane cewa eh ba kai ba haka nan ka so ka faɗa ba kaza ne ka so ka faɗa amma harshen ka ne ya tuntuɓi to kaga wannan sai ya baka uzuri saboda ya san hakan tana faruwa din mai adalci kenan amma marar adalci kuma kaga a wannan lokacin zai amfani da wannan kalmar ya ce ya ce kace kaza kace kaza alhali kuma kai kan kasa da ka faɗi abun ba ainihin hakan ka so ka faɗa din ba to wannan shine to saboda haka wato yin shiru ga malami ya ki fitowa ya karantarwa da sauransu to wannan babu alkhairi a cikin wannan wannan duk yana daga cikin abin da ya samu ka wannan karambani ba mu iya ba amma dai gashi muna dan kokarin gwadawa domin ya zama daidai gurgurun bakin abin da muka dan karanta ga malamanmu kuma mu dan amfanar da wasu to muna fatan Allah ya amfane mu gaba ɗaya da mu da masu saurari da masu yin shiya na ya haɗa waɗannan karatukan baki da alfarma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan sai ya ce wa qala ba'dhul muhaqqiqina sashin muhaqqiqai ma'ana malamai waɗanda suke masu tabbatattu a cikin sha'anin ilimi shine qala ba'dhul muhaqqiqina sashin waɗanda suke tabbatattu muhaqqiqai a cikin sha'anin ilimi to sun faɗa sun ka ci al'ulama'u malamai talatatun kashi uku ne na farko akwai alimin billahi masanin Allah amma gairu alimin bi amrillahi ba masani wanda yake watan gairu alimin ba masani ba bi amrillahi da umarnin Allah sannan akwai wa alimin bi amrillahi akwai masani da umarnin Allah gairu alimin billahi amma ba masanin Allah ba sannan wa alimun billahi akwai masanin Allah wa bi amrillahi sannan kuma masani da al'amarin Allah duk gaba ɗaya biyu ya hada to zai bi su ɗaya bayan ɗaya sai mana bayanin su waɗannan mutanen guda uku ɗin da ya ce daga cikin sashen malamai wani ya faɗi haka ɗin shine alimun billahi masanin Allah gairu alim bi amrillahi amma bai san ba masani da umarnin Allah ba sannan wa na biyu wa alimun bi amrillahi masani da umarnin Allah gairu alimin billahi amma ba masanin Allah din ba na uku kuma shine wa alimin billahi masanin Allah wa bi amrillahi da kuma watan umarnin Allah duk ya hada su waɗannan baki daya to ga bayanin sunan sai ya ce amma awwalu amma shi na farko din shine wanda ya faɗa ce alimin billahi gairu alimin bi amrillahi din sai ce fa huwa abdun shine bawa wanda qadis tawlatil ma'rifatul ilahiyatu watan sanin Allah wanda ya zo mashi daga Allah ya mamaye ala qalbihi ga zuciya tai saboda haka fasahar sai ya zamo mustaghriqan yana abun nutsewa bi mushahadati nuril jalali da mushahada wato shine ganin hasken jalala ta ubangiji buwayar Allah madaukakin sarki wasifatul kibriyai da kuma ganin sifofi na girma da isa na Allah subhanahu wataala sai zama wannan ya mamaye zuciyar shi fala ya tafarragu bai samu wani iko da dama ba lita'allumi ilimin ahkami don ga koyon ilimin watan hukunce-hukunce illa ma labudda minhu sai abinda ba makawa gare shi na farilla shi na farillan shi na aini su kada ya sani amma ya zurfafa ya zurfin ilimi mai yawa kware sai bai samu wannan ba abinda yake nufi anan shine wato mutumin da sanin Allah ya mamaye zuciya ta sanin Allah wanda ya zo mashi daga ubangiji madaukakin sarki ya watan sai ya zama ya san buwaya da jalala ta ubangiji shi yasa kaji ya ce watan wanda yake cewa mustagriqan bi mushahadatin nuril jalali ya nutse a cikin mushahada wato shine ganin hasken buwayar Allah wasifatul kibriya da kuma sifofi na girma da daukaka da isa na ubangiji madaukakin sarki wato shine sai ya zama a kasan da yawa akwai abubuwa ku wanda ba sai an sanar da mutum ba sai Allah ya sanar da mutum shi ya shi kenan kurin shi ya san abun misali shine yanzu dabba za ta haiɗa amma idan ta haifi wannan ɗa da ya fara iya tashi tsaye nan take sai ɗaikunan da ya tashi abinda za ya ƙoƙari za ya je wajen nono ta inda nonon uwar tashi yake don ya sha kaga wa ya sanar da shi cewa ga inda nono yake wanda zai sha shi a matsayi abinci gare shi Allah maɗaukin sarki kaga dabba ma kenan ko Allah ya sanar da ita wani abu daga haihuwa ta yau ya waɗannan aka haife shi amma da ya miƙe tsaye ya fara motsawa to kokarin da ya kai ya za a iya kai inda nono yake sai kaga ba sai an gwada mashi ba shi zai je da kai ne wajen nonon kuma sai ya zo ya kara baki ne gare shi kuma ya tsotso ya san wanda za a yi Allah ya sanar da shi wannan haka ma in ma mutane ne su ma suka haifu yaro an haife shi yana jinjiri idan mahaifiya ce ta ɗauko shi ta sa mashi nono da ta sa mashi nono ga baki kawai tsotsa zai zai yi shikenan ba kuma wani ci mai tsotsa ba Allah ne sanar da shi a tsotsowa za a yi sai wannan ruwan nono ya zo gare shi sai ya sha to wannan da hikima ce ta Allah haka dabbobi misali wajen barbara ai ba sai an koya musu ga yanda za su yi barbara a'a kawai Allah ne ya sanar da su haka mutane da sauran duka irin waɗannan abubuwan daban-daban dai to misali ne bayan haka din to saboda haka to shi yasa kar mutum ya mamakin cewa to ya za a yi a ce mutum ya nutse a cikin sanin Allah wato a ce sanin ma'arifatul ilahiyya ce ta zo a cikin zuciyar tashi ta mamaye zuciyar tashi din sani ne na ubangiji daga ubangiji madaukin sarki mashi wannan ko ai da ma fa alhama ha fujur ha wa taqwa ha ko qur'ani yake faɗa to saboda haka ilhama ne wanda sai Allah zai yawa mutum ya sani to sai ya sama sai yi wannan din sai ya zama kullun shi tunanin shi yana ganin girman Allah yana jin tsoron saba ma Allah yana ganin in ya aikata abu kaza na laifi laifi ne mai girman gaske yana tsoron haɗo shi da Allah subhanahu wataala to wannan shine mutum na farko amma sai dai bai zurfin ilimi mai yawa na shari'a ba ai kaga da yawa an sha gani haka nan ko mutum da bai ilimi mai yawa ba amma dai akwai tsoron Allah da kiyaye doka da zai gurgudu to wannan shine mataki na farko sannan sai ce athani na biyu huwa alladhi yakunu aliman wato shine wanda an ka ce aliman bi amrillahi wato shine gairu alimin billahi ko masanin umarnin Allah amma ba masanin Allah ba wato wanda ya san yayi ilimi kenan zai faɗa mana ga ilimi amma kuma sai dai ba aiki da ilimin kenan to shine zai gaya mana to shine huwa allazi shine wannan da ya kunu alima wanda ya kasance masani bi amrillahi da umarni na Allah duk wani umarni da Allah ya bayar ayi kaza a bar kaza da komai na hukunci hukunci duk ya sani amma wa gairi alimin billahi ba masanin Allah bane ma'ana ba masanin Allah bane saboda shi baya kallon jalala da buwaya da kuma girma na ubangiji madaukakin sarki ya nisanci dukkan wani abu wanda Allah ya haramta bai kallon wannan to shine ma'anar bai san Allah din ba sai ya ce huwa allazi shine wannan da arafa al halala wal harama ya san halal ya san ya san haram sannan wa haqa'iq al ahkami kuma ya san haqiqanin hukunci hukunci daban-daban na shari'a walakinahu sai dai shi la ya'rifu asrar jalalillahi bai san sirrora na buwayar Allah subhanahu wataala ba saboda haka wato sai ya zama gashi ya san hukunci hukunci amma dai bai kiyaye doka saboda yana da karamcin sanin girman Allah madaukakin sarki da kuma tsananin kamun nashi din sai ya zama yana ko in kula yana banza da abu ka san ko ka san ko ka san ga abu amma baka aiki da abun to kawai baka sani bane ba to wannan shine sannan sai ya ce amma alimu billahi to amma wanda yake masani da Allah wa bi ahkamillahi kuma sannan masani da hukunci hukunci na Allah to wannan shine babban kenan ko don da ba kashi uku ne na farko wanda bai wani zurfin ilimi da yawa na shari'a ba haka ba amma da ya san Allah yana kiyaye doka sosai da gaske na biyu kuma wanda ya san shari'o'i na Allah amma sai dai ba kiyaye doka ba aiki da abin da ya sani kenan na biyu kenan Allah kiyaye mu to sai na uku shi kuma shine wanda yake ya san Allah ma'ana san girma da buwaya ta Allah yana taka tsantsan wajen saba ma Allah sannan kuma ya san shari'o'i na Allah gaba ɗaya kuma shi ma to sai ya ce to amma alimu amma masani billahi da Allah wa bi ahkamillahi da kuma hukunci hukunci na Allah sai ce fa huwa jalisun to shi yana zaune ne alal haddil mushtaraki bisa ga iyaka wadda yake tayi tarayya baina alamil maqulati tsakanin alam watan halitta na maqulati abubuwa wanda suke abun hankalta wai abubuwan da hankali ne da tunane yake sanin su amma ido baya ganin su sannan wa alamil mahsusati sannan kuma yana zaune kuma a bangaren kuma halitta al-mahsusat waɗanda suke su kuma watan na fili kar wanda ana iya ganin su ana iya taba su ko a iya ji su misali ko ana iya dandana su ko shafa su ko mai kama da haka to shi ta kowane bangare in an ka koma can kenan a boye ya san girman Allah subhanahu wataala ya san atan duk wani abu da Allah ya bada umarni na a kiyaye kaman da abin da shafi na tauhidi menene ko mala'iku da bai taba gani ba lawal mahfuz min aljanna wuta da sauransu duk ya yarda da su wa maqulat kaga nan ne bai taba ganin su ba amma dai a hankalin shi dole ne zai zama yadda da hakan kuma hankalin shi zai nuna mashi cewa waɗannan halitta na Allah madaukin sarki duk halitta nan da ke gani a faɗin duniyar nan Allah ne ya halicce ta shine mai ita inda babu wanda ya da ba za a ganta ba da komai ya zama yana da tunani mai kyau da hankali wanda yana mashi nazarin abubuwa da daman gaske waɗanda waɗanda ba a gani sannan kuma da waɗanda yake kuma ana gani in duka to shine alamul maqula ce alam na abubuwan hankalta wa alamil mahsusati mahsusati da kuma alam waɗanda suke na abun gani ƙarar ga fili to sai ce shi irin wannan mutumin fa huwa taratan shi wani lokaci za ka gan shi ma Allahi bil hubbi lahu yana tare da Allah ta hanyar soyayya gare shi saboda haka yana son Allah subhanahu wataala kuma yana kiyaye duka sannan wataratan wani lokaci kuma sai ka ganshi ma'al khalqi tare da halitta bi shafaqati ta hanyar tausayi war rahmati da jinkai yana tausaya ma halittar Allah da kuma jinkai gare su kaga wani lokaci yana tare da Allah madaukakin sarki ta wajen soyayya yana son Allah da kuma kiyaye doka kaga yana tare da Allah kenan sannan kuma yana tare da bayan Allah kuma shine ta hanyar kyauta tausayi gare su da jinkai to sai ya ce fa idza raja'a min rabbih idan ya dawo daga ubangiji ne irin wannan mutumin ila al-khalqi zuwa ga halitta sara ma'ahum sai ya zamo tare da su waɗannan halitta din ka wahidin minhum kamar wani ɗaya daga cikin su ka annahu la ya'rifu Allah kamar bai san Allah ba sannan wa idza khala bi rabbih idan yake banta da ubangiji ne kuma ya kadaita da ubangijin shi kadai mustaqilan bi zikrihi yana mai shagalta da ambaton Allah wa khidmatihi da kuma hidima ta ubangiji mana ayyuka na Allah na ibada da sauran dukkan abin da shafi lamari na Allah to kuma in ya kadaita cikin wannan yanayi din to sai kuma ya zamo ka annahu la ya sai ya zamo faka annahu kai ka ce shi la ya arifu khalqa kamar bai san halitta ba wai ma'ana shine a duk lokacin da wannan mutumin ya dawo yana ma'amalolin da jama'a sai ka shi ana ta wacaniya da harkoki na jama'a da komi kamar da ɗaya duniya kuma ba shine wanda in ya rikide cikin ibada zai nuna kuma kamar ya manci komi da komi cikin halitta ba sai ya dawo da kasan kamar kowa kamar wanda kowa yake haka nan bai tunawa da lamarin Allah shi ba kamar haka yake amma alhali ba haka bane ba sannan kuma in ya koma kuma zuwa ga ubangiji shagalta da ibada kuma a wannan lokacin kuma sai ya zamo kamar da ɗaya duniya bai taɓa sanin wata halitta ba kwata-kwata ba in ba Allah subhanahu wataala ba to sai ya ce fa hadha wannan sabilul mursalina shine hanya ta manzanni wasiddiqina da siddiqai sannan wa hadha wannan kuma huwa al-murad shine abin da ake nufi bi qaulihi alaihi salatu wassalamu da zancen manzo Allah mai tsira da mincin Allah wanda yake cewa salil ulama'a ka tambaye malamai wa khalidil hukama'a ka yi cuɗanya da masu hikima wa jalisil kubara'a ka zauna da manyan mutane to shine yanzu mana bayanin abin da ake nufi ne wai ma'ana ana nufin wannan da an kafa ajin na ƙarshe din wanda yake ya san Allah kuma ya san shari'a ta Allah din to wannan shine matsayi na manzanni kaga nan ya kasa mana mutane kashi uku kuma in ka auna gaba ɗaya haka suke na uku din da makucin haka zaka same su mutumin da ya san Allah amma bai zurfin ilimi mai yawa ba amma dai yana kiyaye duka da wanda ya san shari'a ya san ilimi amma bai aiki da abin da wanda kuma ya san shari'a yana aiki duk abin da ya sani sannan ya san Allah ma yana tsoron Allah to shine yace waɗannan kashi na uku din to su ne aiki wanda shafi na manzanni yace to kuma wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa nan sai yace to nan yanzu zai mana bayani akan wannan hadisin din da ya faɗa din sai yace fal muradu abinda abun nufi min kaulihi alaihi salatu wassalamu na zancen manzo Allah sallama da yake cewa salil ulama aka tambaye malamai shine sai ce ai al ulama al ai al ulama bi amrillah ai masana umarnin Allah gaira al alimin billahi wadan ba san Allah ba to wannan umarnin da sun ka sani kai tun in baka san shi ba to sai ka zo ka tambaye su din da ka fa amara sai ya umar sai ya umarni bi masa'alatihim da tambayar su inda alhajjati nan gun bukatuwa ila istifta zuwa ga neman fatawa minhum daga gare su da ka sai ka zo ka tambaye su hukunci abu kaza su ga ya masu kai ka tashan kai aiki da ban su ko ba su yi ba dai shan kai matsala ta su shi amma dai matuƙa suka ga maka kai ka je kai aiki shikenan sannan sai ya ce wa ammal hukama wa amma su ba masu hikima da ya ce wa khalidul hukama shi kuma sai ya ce fahimul alimuna billahi su ne masana Allah alladhina la ya'lamuna awamir Allah waɗanda ba san umarnin Allah duka gaba ɗaya ba don haka fa amara sai ya bayar da umarni bi mukhalatatihim da cuɗanyar su don kai ma su koya maka kasan Allah ka san kiyaye umarni da doka ta Allah madaukakin sarki ka can ka tambayi waɗanda sun kasan umarnin Allah ka to kuma ka tambayi wato kai cuɗanya da waɗanda suke su koma masana Allah din kaga ka hada biyu kenan sai ce wa ammal kubara'u amma waɗannan kubara da ya ce kuma mutum watan da ya ce wa jalisar kubara a shi kuma sai ce fahimul alimu na billahi su ne masana Allah sannan wabi ahkamin lahi kuma masana da hukuncin Allah ɗin saboda haka su waɗannan ka yi ƙoƙari ka zama kana zaune tare da suwa kowane lokaci kana koyi da su kana ganin irin yadda suke yi sai ce fa amara sai ya bada umarni bi mujalasatihim da zama tare da suwa li'anna fi tilkal mujalasati domin a cikin wannan zama da su din manafi ad-dunya akwai amfanin duniya wal akhirati da ma amfanin lahira gaba daya sannan sun maqala shaqiqul balhi yace sannan shaqiqul balhi ya fada yace li kulli wahidin ga kowane dai min ha wala'i thalathati daga wadancan abubuwa nan daga cikin wadannan mutanen ga guda uku da an ka ambata kowanne daga cikin su yana da salasu alamatin alamomi guda uku sai ce na farko amma alimu bi amrillahi amma masanin umarnin Allah kawai falahu salasu alamatin yana da alamomi guda uku wanda umarnin Allah kawai ya sani amma dai babu sanin Allah ma'ana sanin girman Allah da kuma tsoron Allah mai tsanani cikin zuciyar tashi sai ce na farko zaka ganshi an yakuna zakiran bil lisani ya zama mai yawan ambaton Allah amma da harshe kawai duna da ban da zuciya ba kawai ga harshe daya bana shi yake bai kai zuci ba ɗaya kenan sannan na biyu wa an ya kuna kha'ifan min al-khalqi sai ya zama mai tsoron halitta ne shi ya dunar rabbi banda ubangiji ma'ana shi halitta ya kaji tsoron su kanshi yana aikata ba daidai ba ba Allah ya kaji tsoro shi bai tsoron Allah gana aikata wanda ba daidai ba wal yazu billahi sannan wa an yastahiyya min an-nasi sannan kuma sai ya zama yana jin kunya daga mutane fi zahir a nan zahiri yana jin kunya ga aga yana aikata abin da ba daidai ba amma wala yastahi min Allah ba ya jin kunyar Allah fi sirri a boye haka a boye sai ya aikata mugun aiki wanda ba daidai ba amma in bayani ne saboda jin kunyar mutane bai aikata ba to waɗannan sune sifofin mutum uku waɗannan sune sifofin guda uku na wanda yake ya san hukunce hukuncen Allah amma dai ba sanan Allah cikin lamarin nashi sai ya ce ammal alimu wa ammal alimu billahi amma masani da Allah shi kuma to fa innahu ma rawan da yake ya san Allah amma da bai da zurfin ilimi din irin wancan bai san duk komai na shari'a gaba ɗaya ba sai ce to fa innahu shi wannan mutumin yakunu zakiran yana kasancewa shi mai zikiri ne ga Allah khaifan kuma shi mai tsoron Allah ne mustahayyan kuma shi mai jin kunya ne to zai fassara mana abin da yake nufi da haka din sai ce amma zikiru amma zikiru amma zikirin da yake yi shi wanda yake masana Allah din to fil qalbi a cikin zuciya ne la zikirul lisani ba zikirin harshe ko ake nufi a'a shi abin ya latsa shi zikirin ya kai har cikin zuciya ta sannan wa ammal khawfu kuma tsoron da yake kuma ta khawfin riya'i tsoron riya yake shi la khawful ma'asiyati ba tsoron saban Allah ba saboda shi saban Allah gaba ɗaya bai cikin tsarin abin da yake da niyyar yi kwata kwata ba shi a gaban shi ba ya gane yake ya kare da shi a'a abin da yake ji ma tsoro dai to aikin da yake na ibada shi dai kada ya zama yayi ba don Allah ba shi babba abin da yake ji ma tsoro to shi ne ma'anar tsoron nashi ɗin fahofar da yaƙi tsoron riya ne shi ya kai gudun ya kai abin da ba don Allah ba shi kawai tsantsa duk abin da za ya don Allah kawai ya kasu ya yi shi ne la khawful ma asaita ba tsoron sabo ba saboda shi abin da yake gani ya riga ya sabo din ba ya da niyyar yin sabon kwata kwata cikin zuciya ta sannan ce wa ammal haya'u amma ita kunya to fa haya'u shi kuma kunya ce ta ma ya kaduru abin da yake darsuwa alal qalbi bisa ga zuciya la haya az-zahiri ba watan kunya ta zahiri ba shi abin da ka ji ma tsoro wanda ka ji ma kunya wai kar zuciya sai ta darsa mai wani abu wanda ba daidai ba sabon Allah wato kaga zuciya ta ma yana kuta kan zanga ta darsa mai to kaga ashe ba gabbai ne kaga balle su aikata kenan kaga ba za su yi ba kenan saboda haka shi yasa shi sai zama kunyar da yake ji din a'a shi ya wuce ma a ce gawai gabbai ne a gashi yana aikata abin da ba daidai ba zuciya ta ma da ba wanda ya san abin da a cikin ta sai Allah to ita yake jin tsoron yake jin kunya ka ta darsa wani abu wanda ba daidai ba na sabon Allah to shi ne ma'ana sai ya ce wa ammal alimu billahi amma wanda yake masanin Allah wa bi amrillahi kuma sannan masanin da umarnin Allah shi kuma to falahu sittatu ashiya shi kuma yana da abubuwa guda shida shi wannan din kaga yanzu zamu kawo ga babban kenan na sama sai ya ce as-salatatu allati na farko as-salatatu guda uku din nan allati zakarnaha wannan da mun ka ambace ta lil alimi billahi ga wanga masanin Allah din waɗanda abubuwan da aka mata yanzu kenan to in ka haɗa su guda uku ɗin shi wanda yake alimin billahi wa bi amrillahi to ya haɗa su kaga uku kenan tunda an ce shida ne kaga su uku kenan to shine ya haɗa waɗanda guda uku fakar kadai su kadai ya haɗa guda uku kenan sannan ma salasatin ukhra tare da wasu guda uku ga sunan su kuma zai faɗa maka shine na farko kaunuhu jalisan kasancewa ta yana zaune alal haddil mustaraki bisa ga wata iyaka wanda yake ta tarayya baina alamil gaibi tsakanin alam waɗanda suke abubuwan da suke ɓoye da hankali ake sanin suke nan sannan wa alamu shahadati da kuma alam wanda suke na bayyane duk abin da ke ga fili ƙarara wanda za a iya gani kuma yana a nan ɗin duka kaga shari'a da hakikar shari'a gaba ɗaya ya haɗa kenan kaga na ɗaya kenan in ka haɗa su da wanda ce uku ya zama huɗu kenan sannan na gaba shine wa kaunuhu mu'alliman lil qismaini sannan da kasancewa ta shi mai koyarwa ne ga waɗanda kashi guda biyu da an ambata al'awwalin da na farko din nan dukkan shi gaba ɗaya karkashi ne suke za su koyi wani abu gare shi baki ɗayan su da alimin billahi gairu alimin bi amrillahi da kuma alimin bi amrillahi gairu alimin billahi din nan to dukkan su wato mu'alliman shi mai koyarwa ne gare su din shine likis mai ga waɗannan kashi guda biyu din al'awwalin na farko din kaga in ka hada ya zama biyar kenan sai cikon na shidda din shine wa kaunuhu da kasancewa tai bi haythu yahtajul fariqani jama'an nan guda biyu dukan suna bukatuwa gare shi al'awwala ne waɗanda da farkon da an kamata suna da bukatuwa ilaihi zuwa gare shi amma huwa shi ya gani an huma ya wadata daga barin shi bai da bukatar komai gare su amma duk ya taro komai daga ciki to waɗannan guda uku in ka hada da waɗancan sun zama guda shida kenan to ta da wannan ne shi kuma ya tsere musu ya ce sun maƙala sannan sai ya ce matsalul alimu billahi misalin wanda yake masani da Allah din nan wa bi amrillahi kuma sannan masani da lamarin Allah ma'ana umarnin Allah wanda wannan babba kenan sai ce to kamar sajin shamsi kawai misalin rana ne ita rana din nan la yazidu ba ta karuwa wala ya kusa kuma ba ta ragewa tana nan cike da hasken ta kowane lokaci full take wani abu bai zuwa gari ta rage to haka yake sai ce wa mislul alimi billahi shi ko misalin wanda yake masanin Allah fadar kadai wato amma bai da ilimi mai yawa na shari'a din to shi kuma wannan ka mislul qamari kawai misalin wata ne ya kamulu taratan wani lokaci ya cika wayan kusu taratan ukura wani lokaci kuma sai ya tawaya saboda haka a tun da kaga bai kiwaye komai da sani ba na ilimi ba kaga ta yiwu wani wuri a samu tuba-tubai kaga an samu na ƙasa kenan kuma wani lokaci a yi daidai din saboda ƙarfi watan sanin shi da Allah da kuma imanin da yake da shi sannan sai ce wa masalul alimi bi amrillahi misalin masani da da umarnin Allah shi kuma faqad kadai wanda shi kawai umarnin Allah ɗaya sani amma ba ba ba da aiki da abun sai ce ka masalin siraji kamar misalin fitila ce ya hariku nafsahu tana kone kanta wai dhi'u li ghairihi amma tana haskaka waninta kaga fitila yanka kunna mata wuta wa musamman irin fitilan da ake tada ko da ake sama lagwani da mai ana kunna kaga tana kone kanta ne kai kuma tana baka haske to wancan wanda yake ya san shari'a ya san hukunce hukunce amma bai aiki da to matsayin shi kenan kaga mu malami kenan to Allah ya kare mu daga irin wannan sannan ce kala fatahul musili fatahul musili ya faɗa yake cewa shin wai ko can alaysal maridu shin mara lafiya bai zamo ba izamtu ni a anhu da'amu idan an ka hana abinci daga gare shi wa sharabu da abin sha wadda wa'u da abin da magani ya mutu ashe bai zama zai mutu bane ai ma'ana mutuwa ya kai to sai ya ce faka zalikal qalbu haka nan zuciya ita ma izam tuni an hal ilmu idan an ka hana ilimi daga gare ta wal fikiru da kuma tunane wal hikmatu da hikima duk an ka hana mata su gaba daya to ya mutu ita ma sai ta mutu wannan zuciyar matukar kullum ba nazari da tunani cikin lamarin Allah da tunani cikin ilimi da sauransu ya ce kala shaƙiƙul balki shaƙiƙul balki ya faɗa yake cewa annasu mutane ya komo na su suna tashi ne min majalisi ne daga wurin majalisi na inda zauna wajen karatu na ala salasati asnamin asnafin suna tashi ne ala salasati asnafin bisa ga simfi kala kala guda uku na farko akwai kafirun mahadin akwai wanda yake kafiri tsantsa ko da zai tashi daga majalisi na ni inda na karatu kafiri ne shiya wa munafiqin mahadin akwai kuma wanda yake watan munafiki tsantsa shi kuma wa mu'minin mahadin da kuma mu'mini tsantsa to zai bayanin kowanne ɗaya daga cikin su sai ya ce wa zalika wannan ko abin da ya sani faɗa haka li anni ufassirul qur'ana saboda ni ina fassara qur'ani ne fa aqulu ina faɗa ne anillahi daga Allah wa anir rasuli daga manzon Allah sallallahu alaihi saboda haka abin da nake faɗa qala Allah qala rasulullahi ne nake faɗa saboda haka Allah ya ce manzon Allah ya ce su ne nake faɗa kawai kaga kenan fa man la yusaddiquni duk wanda bai gazgata ne ba ba kuwa kafirin shi kafiri ne mahadun tsantsa karanta mai alqur'ani Allah ne ya ce sai ya ce bai yadda ba ya zama kafiri duk kana mai manzo Allah sallama ya ce kaza ce bai yadda ba kaga ya zama kafiri sai ya ce wa man zaqa qalbuhu duk wanda zuciya ta kuma shi kuma ta yi kunci minhu daga abin da nake faɗa fa huwa munafiqun wannan munafiki ne mahadun tsantsa saboda me saboda na ce Allah ya yi hukunci abu kaza ka ce baka yadda ba ka ji ka zuciya ka tana baka kai kai wannan hukunci bai maka ba manzo Allah ne nace sallallahu ya ce kaza akan wani hukunci ka ji yana baka kai to munafiki kenan ko yana ishara ga ayat da Allah yake faɗa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu harajan thumma la yajidu thumma la yajidu fi amsihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima wato shine thumma la yajidu fi an fasi maharajan min ma qadaita wa yusallimu taslima to sai Allah ya hukunci manzo Allah ya hukunci mutun yaji bai jin kai kan komai ga wannan hukunci to sannan yake mumini to yana ashara ne zuwa ga wannan din sannan sai ya ce wa man nadima shi ko duk wanda yana dama alama ya sana'u bisa ga abin da yake aikatawa na wanda ba daidai ba wa azama kuma yayi niyya da himma ala Allah ya zanaba ba zai cewa ba zai kare yin zunubi ba to wannan mutumin kana mu'minan mahadan ya zama mumini tsantsa to shine abin da yake nufi da wadancan maganganun nashi din sannan wa qala aidan ya sake cewa kuma shi shaqiqul barqi din yake cewa salasatun salasatun minan nawmi bacci guda uku yabgudu hallahu ta'ala Allah madaukin sarki yana kin wannan bacci din baya son ana yin su yace wa salasatun minan dhahaki sannan da dariya guda uku duka Allah baya son su ya ce na farko baccin da Allah abba ya so shi ne annaumu yin bacci ba da salatil fajiri bayan sallar asuba bayan kayo sallar asuba ka gama to ba bacci aka so kai wannan lokacin ba ka zauna ka yi zikirora da addu'o'i da sauran al'amuranka to wannan lokacin su ake bukatar kai to yin bacci wannan lokacin Allah baya son yin bacci bayan kayi sallar asuba sannan wa qabla salatil atmati da kuma gabanin sallar isha'i wato an yi sallar magariba kamin sallar isha'i to shi ma nan wajen ba a son yin bacci Allah baya son yin bacci wani lokacin a'a ka tashi ka taya wasu ayyuka na alkhairi shi ma lokacin sannan wannan mafi salati da yin bacci cikin sallah wato shine ana sallah mutum ya zo kuma yana bacci sannan wannan mu haɗe yake nawa fi salati wannan mu inda majalisar zikiri haɗe suke shine wannan mu kuma da yin bacci inda majalisar zikiri nan gum wurin da wurin zaman da ake ambaton Allah wato shi wurin zaman ilimi kenan shi yake nufi da zikir din domin haka ce majalisu zikir ya hada wurin da ake zikiri ne na ambaton Allah da la ilaha illallah ko tasbihi ya hada kuma wurin da ya shafi inda ake yin karatu duk sunan su dai majalisu zikir din kaga wannan yana da kyau a kiyaye da yawa za ka ga wani lokaci ana wazifa sai kaga wannan yana bacci to wannan yana da hadari Allah baya son wannan bacci ko kadan ana zikirin Allah kai kuma kana bacci sannan sai ce kala ba a zuwan sashen su malamai sun ce fi kaulihi ta'ala a cikin zancen Allah madaukakin sarki da ke faɗa fata mala sailu zabadan rabiya wato akan zabadan rabi rabiya wato akan akan maganar ruwan sama da Allah yake magana cewa in ya saukar da ruwan sama wato duk wani gebe da wani kwari da duk dai wani wuri wanda yake rami haka zai cika da ruwa ko wanda daidai gurgurun girma ne kuma daidai ruwan da zai dauka din to sai ya ce kuma su waɗannan ruwa da sai ga fata mala sailu sai ka ga su waɗannan ruwan sun dauko zabadan kumfa rabiyan wanda yake mai yawa mai tudu ma'ana wani saman wani wani saman wani ya yi tozo mai yawa ma'ana kenan shine zabadar rabiya wato kumfa wanda yake madaukaki ya yi sama to sai ya ce to daidai wannan da Allah yake magana akan waɗannan ruwa da cewa kowane gebe ya ɗauko waɗannan ruwa kuma sannan ruwan sun ɗauko wannan kumfa masu yawa sai ya ce to asailu ha huna suka ce abinda ruwan a nan wurin al'ilmu ilimi ake nufi da ruwan shabbahu Allah ta'ala bil ma'i Allah ya kamanta su ilimi da ruwa ne li khamsi khisalin saboda dabi'u guda biyar ahaduha dayan ta shine kama annal madala kama yanda suka san watan kama annal madala kama yanda su ruwan sama yanzu lumina sama'i suna sabkani daga sama to kazalika al ilmu haka nan ilimi shi ma yanzu lumina sama'i yana sabkowa ne daga sama tunda hasali ma ai kaga duk littafin da an ka saukar daga sama aka sauka ko shi sai ake ce musu al-kutubu samawiyya ko yawwa to kaga ni kuma kaga duk abin da yake mai daraja ana sifanta shi da sama yawwa to kaga ilimi ai abu ne mai girma mai daraja shi yasa ake sifanta shi ma da sama din to shi yasa yace to ilimi shi ma yana sauka ne mai sama'i daga sama wasa kuma kaga ruwan sama su ma da sama suke sauka dai kenan yace wasani na yu kama anna salahal ardi kamar yadda ka san gyaruwar kasa bil madari da ruwan sama ne wanda ya hanyar ruwan sama ne za ga ƙasa ta yi kyau an yi shuki-shuki sun fito da sauran tsire-tsire duk ko ina ƙasa ta yi sha'awa to shi yasa ce kamar anna salahal ardi kamar yadda ka san gyaruwar ƙasa bil madar da ruwan sama ne to fa islahul khalqi su ma gyaruwar halitta bil ilmi da ilimi ne su ma da ilimi ne halitta suke gyaruwa sannan ci wa thalisu na uku kama anna zar'a kamar yadda ka san shuki-shuki wannan bata da tsire-tsire la ya karuju ba su fita bai gairil matsari ba da ruwan sama ba to kazalika al'amalu hakanan ayyuka na bautar Allah wa da'atu da biyayya ga Allah madaukakin sarki to la ta karuju ba ta fita yanda ake so bai gairil ilmi ba tare da ilimi ba saboda ka sai da ilimi ne sannan watan ibada nan za ta zama yanda ake so din sannan war rabi'u yace na hudu kuma kama annal madara kamar yadda ka san ruwan sama fi far'ir ra'adi suna cikin reshi ne na tsawa wal barqi da kuma walqiya kuma wata nuska za a ce watan kama annal madara kamar yadda watan ruwan sama far'ur ra'adi reshi ne na tsawa wal barqi da kuma walqiya duk dai yanda an fasara zai ba duk yanda an kaji zai ba da ma'ana din ba laifi saboda akwai ma'ana kamar yadda kasan su ruwan sama ai daga cikin ruwan saman da waya a ce ayi damana ayi a kare ba tsawa ba walqiya ciki ko yawa to shi yasa ce to kamar yadda kasan su ruwan sama wata fi far'ir ra'adi suna cikin reshi na tsawa wal barqi da walqiya to kazalika al ilmu hakanan shi ma ilimi fa innahu far'ur wa'adi shi ma reshi ne na alƙawali ga wanda ya aiki alkhairi da samun rahama wal wa'idi sannan da kuma alƙawali na azaba ga wanda ya saba ma Allah to shi ma wa'azi haka yake ai saboda me saboda kaga wa'azi ne za a faɗa maka in ka aikata abu kaza na sabon Allah ga abin da za a yi baka na azaba in ka aikata abu kaza na alkhairi ga abin da Allah zai baka na lada sannan sai ce alkhamisu na biyar kama annal matsala kamar yadda ka san ruwan sama nafi'un mai amfani ne wani lokaci wadarun wani lokaci kuma mai cutarwa ne ko in ruwan sama sun kai yawa kwarai sai su kayar da gine-gine su yi ɓanna ga shuki-shuki a gona da sauran abubuwa daban-daban ko to shi yasa ya ce to haka ruwan sama suke sannan wadarun wani lokaci masu cutarwa ne sannan sai ce to kazalika kazalika da ilmu haka nan shi ma ilimi nafi'un mai amfani ne liman amila bihi ga wanda ya aiki da shi ya wa darun mai cutarwa ne kuma liman lam ya'mal bihi ga wanda bai aiki da ilimi din ba saboda haka haka nan ruwa sama su ma masu amfani ne idan suka zama matsakaita kuma suka zamo watan mutum ya yi kokari ya shirki shuki ya gyara shuka ya komi kaga sai su amfani shi ga shuka shi shi kuma wanda watan a bai gyara ya wurin baccin shi ba da kyau da sauran abubuwa irin wannan sai ruwan zo su mashi banna shi kuma to haka ilimi shi ma in ba aiki da shi ya sai ya zama cuta ga mutum Allah ya kare mu in kuma ana aiki da shi kuma sai ya zama da kai ga mutum Allah ya tabbatar da mu akan haka sannan sai ya ce to kuma ka sani kam min muzakkir kam min muzakkirin billahi da yawa mai tunatarwa da Allah ma'ana mutum da yake mai wa'azi yana mutane wa'azi yana tunatar da su Allah amma shi kuma nasin lillahi mai mancewa ne da Allah ne shi ku sai ya zama yana mutane wa'azi ne amma shi bai aiki da abun ya ce kuma wa kan min mukhawifin billahi da yawa mai tsoratarwa daga Allah yana tsoratar da mutane gaba da aikin ka a aikata abin da zake na saba ma Allah amma shi kuma jari'un ala Allah mai karfin hali ne wajen saba ma Allah din zai yaji ya ta ya san Allah ya hana abu kaza kuma ya ji aikata din kuma ana cewa jari'a ala Allah shi kuma yayi karfin hali wajen saba ma Allah wajen aikata aiki na saban Allah shine jara'a sannan wa kan min muqarrabin illahi da yawa mai kusantarwa zuwa ga Allah amma ba'idin an Allah shi kuma manisanci ne ga Allah ne saboda me saboda bai bin dokar Allah ba kawai yana dora mutane ne ya koya musu tsoron Allah ma shi baya ciki Allah ya kare mu yace wa kamin da'in da yawa kuma akwai mai kira ila Allah zuwa ga Allah amma farin min Allah mai gudu ne daga barin Allah ne shi kuma yana kiran mutane zuwa a zo ga Allah amma shi kuma yana gudu daga Allah saboda me saboda yana aikata abin da ka nisanta shi daga Allah na sabon Allah Allah kiyaye mu ya ce wa kan min talin kitaban lahi da yawa mai karatun littafin Allah shine littafin da Allah ya saukar amma mun salihin yana mai son cewa an ayatin lahi daga barin ayoyin Allah din haka bai aiki da su Allah kare mu to da yake lokaci ya kuma yana jin zamu da anan kaga ne yana mana magana akan malamin da yake ga ilimi amma baya aiki da abin da ya karanta wannan hadari ne mai girman gaske ka sani kai tsaye karar abin kaza haramun ne amma kuma ba za ka ka karanta shan giya haramun ne amma kuma kana shan giya ka karanta caca haram ne amma kana shi ka karanta sata haram ne amma kana yi ka karanta zina haram ne amma kana yi ka karanta duk abubuwan da haram ne to wannan shine to Allah ya kiyaye mu Allah ya kare irin riya da sauransu muna fatan Allah ya ba mu ikhlasi dukkan abin da za mu za mu yi muna roƙon Allah ya samu yi dan Allah duk abin da za mu bari muna roƙon Allah ya samu bari dan Allah alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah duk ibadun da muke gudanarwa Allah ya karba muna alfarman ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين